والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani ko in ce wasu 'yan saƙonni ne haka da yake so in isar da su kuma ina ba da haƙuri a kansu kafin in faɗe su saboda la'alla wasu ba zai musu daɗi ba amma wato abin da bahaushe ne ke cewa ƙura ne ta kai bango kuma bahaushen yana cewa har yanzu wai shuru-shuru aka ce ba tsoro ba ne gudun magana ne tabbas ko shakka babu mun yi ƙaurin suna wajen nuna ƙiyayya da adawa da ƙin irin salon da limamin dutsen tanshi yake bi wajen karantarwarsa wanda mun shahara kuma har gobe muna ganin cewa muna bautawa Allah maɗaukakin sarki ne da ƙin irin wannan salon salon cin mutunci da zubar da ƙimar mutane da aibata su da tone-tone da binciken laifukansu a yada wa duniya wannan muna ganin cewa karantse ne wa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ne yake cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ku kira zuwa ga hanyar Ubangijinku, ka yi kira zuwa ga hanyar Ubangijinka ya kai manzan Allah sallallahu Alaihi sallama, bil hikimati da hikima, wal mau'izatil hasana da kuma wa'azi mai kyau. Wanda ba zai zama wanda kake masa wa'azin yana ganin cin mutunsa da kake yi, ko cin zarafinsa kake yi ba, ko so kake ka zubar da ƙimarsa a gun mutane su da ganinsa da gashi. Ya saba da faɗin annabi sallallahu alaihi sallama, ما زال الرفق في شيء إلا زانه وما زال الأنف في شيء إلا شانه النبي صلى الله عليه وسلم يتي توسى ساوى نبي سنة سنو bai taɓa gushewa akan abu ba sai ya gyara shi kaushi da kausasa harce da tsanantawa bai taɓa barin abu ba ba sai sai ya lalata shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka muke baƙin ciki da irin tarbiyyar da yake wa mutane musamman yara masu tasowa sai ya mana cewa hakan da yawa sai suke ɗaukawa hakan ma kamar neman kusaci da Allah ake bishi suka ɗauka hakan addini ne suka ɗauka hakan sunnar mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ba za ka zama ma malamin sunna na gaskiya ba sai ka iya haka in za ka ce kaza ne sunna kaza bid'a ne a bari iya wannan bai isa ba baka isar da sako ba baka yakan bid'a baka yada sunna sai ka zo kana sa mutane a faifayi sai ka zo kana tallan laifukan su da aibukan su kana cewa wani yayi kaza wani ma yayi kaza wani ma yayi kaza to sai ka yi haka za a dauke ka a matsayin malamin sunna muna bakin cikin irin tarbiyyar da ake wa yara matasa musamman ahlus sunna da irin wannan abu wannan yana daga cikin abin da yasa muke kyamar wannan abu kuma kullum muke nuna adawar mu dan wallahi ta saba wa karantar littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ba za mu gushe ba muna nuna kyamar mu da wannan abu muna nuna cewa ba daidai bane ko shakka babu zagi da aibatawa wannan wani abu ne wanda ya zama normal ga dukkan mutumin da ya bayyana cewa irin wannan da'awar ba daidai ba ce to haka sai sun yara matasa waɗanda suke zuwa majalisin wanda ake koyar da su irin wannan abin za su yi ta binka su zage ka su aibata ka su ci mutuncinka to wannan abin da muke faɗa shine bahaushe yana cewa zagi baya tubu inda har zagin yana matsala shi malamin nasu zagin da ake masa yafi namu aibata shi da ake yafi namu inda a ce zagin wata matsala ne da shi zai fara samun matsala kafin mu da haka muna muna faɗa ne saboda su gane cewa wannan manhajin wannan tsarin wallahi ba tsarin littafin Allah bane ba tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hanyoyi sun zo kaca kaca barjak mutawatirai ta hanyar almajiran da suka zauna da shi waɗanda suka zauna da shi tsawon lokaci suna faɗa suna ce kuma waƙi ya tabbatar da haka shi da kansa yakan tara yara ya zuga su ga irin zagin da za ku yi malam wani ga irin cin mutuncin da za ku yi malam wani ga irin cin zarafin da za ku yi malam wani ina da shaidodi akan waɗannan da yawan gaske lokacin da gidajen talabijin suke yin wasu program da yawa malamai suna zuwa ana buga waya a wani lokaci shekaru da suka wuce na shasha ganin ya zo ya zauna da wasu daga cikin yaransa su ɗauki waya su kira su ci mutuncin malami ya ce ku ce kaza wani lokacin har malamin wani malami ya ce yake cewa ai na gane malamin nata ne ya ce maka ce kaza ko to ai na san yana nan shi yake gaya maka sai ya tarbi sai karba sai ya ce eh ni na faɗa ni na faɗa ni na faɗa saboda tabbatar da cewa shi yake zuga shi da haka irin waɗannan suna nan da yawa da haka duk wanda ya fito yake zagin wasu daga cikin malamai ko ɗalibai irin mu mun san cewa wannan shirin sa ne tsarin sa ne kuma shi yake sawa ai da haka babu ne sabo ba kullum muna faɗa cewa abin da yake ba addini bane ko wallahi ba addini bane babu inda musulunci ya karantar da irin wannan da'awar a matsayin cewa da'awar littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba inda cin zarafin bayan Allah ya zama ya zama sunna ba inda cin mutuncin bayan Allah ya zama sunna ba irin yadda izgilanci da mutane da nema da tozarta su da kaskantar da su ya zama da cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda haka manzon Allah yayi da addini ma bai kai da kai yanzu ba ba haka magabata suka yi ba kuma ba haka alqur'ani ya karantar ba ba haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta karantar ba ni a iya sani na a iya sani na ban san wani malamin sunna da yake da'awar sunna wanda ya ba kansa tsarki ya ba kansa tsarki ta ce irin tsarkin da ya ba kansa irin tsarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk fahimtarsa duk fahimtar da yi to ita ce alqur'ani ita ce sunna duk wanda ya saba wannan fahimtar tasa to ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutumin banza ne mai son zuciya abinda kuma muka sani hatta sahabban annabi alaihi salatu wasallam suna saba akan masaloli za su saba akan masala kuma ba sa ganin cewa wai kan son zuciya ne yasa kai naka ni ma ba na ganin cewa son zuciya ne yana ba sa ganin haka suna ganin cewa kowa Allah yake nufi amma ɗaya ne kuskure ɗaya ne daidai kuma wata ran mai kuskure wata ran kai kai kuskure haka duk malamai suke kullum yafdi wa yusibu illa sahibi hadha al-qabr haka sai imam malik ibn kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowa yana iya daidai yana iya kuskure in ba ba in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma in kun kula da sauransa shi abin da yake tarbiyyantar da yara wanda muke nuna kyamar wannan abin muke nuna cewa ba daidai bane shi ma kamar ka ce shi ma asubu ne baya kuskure ko da ya ce yana kuskure amma bai taba zuwa wata rana ko fatawa haka yake fada ya ce shi bai taba yin fatawa ma ya canza ba saboda nuna maka cewa shi wai kamar wani masubi ne baya kuskure duk abin da ya fada ya ce ya fada a majalisun nan sun taba fadan wani abu daga baya sun zo sun ce ba haka bane kowa abin da muka sani nagarta ce da salaha da imani da ganin girman Allah yake sa ka yi magana da ba daidai ba ka dawo ka janye abin da magabata sun karantar kenan ka yi abin da ba daidai ba ka zo ka ce ba daidai ba ne imam malik imam malik zaka samu yayi haka imam shafi'i yayi zaka samu imam imam ahmad ibn hanbal masail yake da shi da yawa zaka ga magana magana daya akan mas'ala guda ɗaya na magana uku ya ce kaza daga baya fahimci ba daidai bane yace kaza ne daga baya ga ba wannan ne daidai bai ko ba yace kaza tsoron Allah madaukakin sarki shi yake sa haka mabiyansa koda suna faɗa suna cewa eh su ai ba su ce malamin su masumi bane sun yarda yana yin kuskure zai iya yin kuskure amma yadda idan wani malami ya yi kuskure ai zuwa suke su kafa mimbari ko su sa lasifika a ɗaki ko su ce malam wani ya yi kuskure kaza su dira a kansa in tun da sun yarda haka ne ake neman yardar Allah da shi shi nasu in yi tun da yana kuskure su ce mana da sai zo su yi sai mu gane cewa sun yarda yana kuskure in sai a wajen addini shine in kai kuskure a zo a bayyana wa duniya cewa kai kuskure amma da ɗai hatta taro da yaje na goyon baya da nuna jinjina ga shi'a da yi a nan garin muna raye har yau bai taba yadda cewa kuskure yayi ba almajiransa ba su taba cewa ya yi kuskure akan wannan abin ba ko sau daya dalajin musamman aka yi aka je aka yi masa nasiha har gida akan wannan abin da ba daidai bane dan karfafawa ne gare su sai ga yana cewa yana cewa malaman sunna yan maja saboda sun yi taro da yan dalila ko sun yi kaza alhali shi kuma cakko cakko yaje taron yan shi'a ana salawat ana Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad yayi magana a ce salawat irin dai da kaga yan shi'a suke amma shi nasa daidai ne majalisinsa da yake karantarwa wani malamin shi'a ya zo da ƙatar rawaninsa ya ba shi kujera ya zauna akan kujerarsa ta karantarwa kuma ya zo muqaddimarsa ta shi'anci ya faɗi ismar a'imma limaman su masu ne duk a cikin muqaddimarsa yayi amma ko dai bai masa inkari ya ce nan ba daidai bane nan ba daidai bane ba abin da yi tare yan shi'a ma da ba inda ya ce musu sai kuskure a ciki ko ya ce kuna karantar da barna a wurin da yi ba amma yau hatta babanmu limamin galla ga Allah maɗaukaki ji kansa wasiya ya rubuta wasiya ya rubuta ya ce a masa zama makoki amma mutumin nan bai tsira wannan abin da ya ma bai tsira ba sai da ya aibata wai me yasa sai a wasiya kawai ya rubuta me yasa bai gudu ba a mambaransa ya ce zama makoki haramun bane ai sun sun shekara 20 da kaza suna karantarwa cewa zama makoki haramun ne amma shi ne sai a wasiya kawai me yasa bai gudu ba ba yanzu bibiyan limamin kai tun da yake a rayuwarsa kullum kake jin hudubarsa kaga cewa bai taɓa magana akai ba in har zaka ce bai magana akai ba fa wannan yalzam a ce tun da yake kullum kana jin hudubarsa har sai ka gane cewa yayi ko bai yi ba kai a ce bai taɓa yi ba ma iya kawai wasiya ba abin kirki bane in dai abin haramun ne a ce ka zo wasiya ka rubuta cewa kaza kar a man kaza saboda shari'a bata yadda ba ya kamata a baka makin ne ya kamata a aibata ka a ce wai baka yi da ba sai yanzu kaddara ma sai da ka zo mutuwa ne ka gano cewa kuskure ne ka zo kace kar a yi kaza ya kamata a baka maki ya kamata a aibata ka ba an fahimta ko amma da yake shi Allah madaukaki ya jarrabe shi da baya so a yabi wani kawai maganar kenan ana ce ban limamin gwallaga an ce bawan Allah mutumin kirki ya zauna da mutane lafiya baya faɗa da kowa yana da hakuri yana da juriya yana da juriya wannan abin ne baya so dan haka yazo yake aibata shi akan mimbari wai an ce ya zauna da mutane lafiya ma yace to me dan ka ce zauna da mutane lafiya ai annabawa ba zauna da mutane lafiya ba annabawa suna da abokan gaba shi ma dan ba shi da abokan gaba ne ba shi da abokan gaba ga karin guda daya ai ta dai ma kan su misali tun da har ya mutu ba ka kyale shi ba har ya mutu ba ka kyale shi ba dan haka ba wai muna kin wannan mutumin akan zatinsa shi shi shi wani bane wallahi maganar shi ne hanyar da yake bi ta da'awa billahi al-azim hanya ce da ba za ta zama alheri malaman sunna ba ba za ta zama alheri ahlus sunna ba rusa mu take yi ni ban taba ganin wata da'awa a garin nan a sani na da take raba kan mutane take sa fitina irin da wasa ba ni ban gani ba in akwai ta nuna mu babu wata da'awa da take kawo farraka tsakanin malamai irin tasa ya ba wa kansa wani taka da karamomi in kana bibi haka zaka gani ya mai da kansa wani waliyi ne da karamomi yake da su in ka taba shi ma to mutuwa za ka yi sauran yana faɗa ya ce waɗanda suka yi muƙabala da shi a ƙofar fada ina suke wane ya mutu wane ma ya mutu ka gani kenan shi waliyi ne duk wanda ya taba shi mutuwa zai yi dan haka su sarkin bauchi sun mutu su kwamishina of police sun mutu su wane sun mutu yace Allah sarki yanzu inda haka ne malaman ɗariƙa da suke raye sai su ce duk malaman sunna da suka mutu wanda taka su dai suka mutu su malam jafar da suka mutu suka bar shehunan nan su albani zari da suka mutu suka bar shehunan nan su malam umar dan mai shiya da suka mutu suka bar shehunan nan duk shehunan sai ce karama sai ta mutu kai inda haka ne da shedan ya fi kowa walittaka duk annabawa sun tafi amma shi yana nan da sai a ce shedan ya fi kowa walittaka duk lokacin da kace za ka yi wata magana a kansa ka ce abin da ake ba daidai ba ne sai a ce hasada kake masa ni a fahimta na kana hasada ne wa wanda kake sha'awar abinsa ni ban ga abin sha'awa a cikin da'awarsa ba ban ga wani abin da zaka yi sha'awa a cikin cin zarafin mutane da ya kware a kai mutum ne kwararre in dai akan cin zarafi ne ban taɓa ganin malamin da ya kware akan ya ci mutuncin mutum ya ci farfinsa ba ya tsoron Allah ba ya tsoron tsayawar da zai gaban Allah ranar alkiyama don bai irin sa ni ban san shi ba in ko misali ne hasada ni ban san wanda nan ba da misali da yake hasada wa mutane irin nasa ba ni ban sani ba gaskiya tun tun tun fil azar muna ganin malaman da suke zuwa duk malamin da ya naɗa kayansa ya zo nan gari daga wani gari ya ce zai yi da'awa in ya samu karɓuwa ya ce ka ji su muna nan malam Ja'far yake zuwa da karantarwa cewa yake yi a gaban mutane yake cewa ai dama kudaje in sun ga sabon kashi sun hubi haka yake faɗa da Umar Ja'far na san almajiransa da suka gaya aka gaya mun tabbas shi a lokacin da Malam Ja'far yake zuwa nan garin har Malam Ja'far ya rasu ba su taɓa zuwa majalisin Malam Ja'far ba saboda in kana zuwa majalisinsa matsala ne ka je majalisin wani akwai waɗanda billahi al'azim da kulle da kansu suka gaya mu sai dai a kawo musu kasar ɗin Malam Ja'far su ɓuya a ɗaki su ji saboda gudun kar a kai masa labarin cewa an je karatun Malam Ja'far a gabana Malam Albani Zaria Allah ya ji kansa da rahama a gabana ya zo ya lacca a masallacinsa yadda mutane suka taru sai hasada ta motsa ya fito ya zo yake cewa yace ka duba mutane saboda rashin tsoron Allah babu ikhlasi duk abin da ya faɗa nan ne ba ma faɗa amma me yasa mutanen ba sa zuwa wallahi a gabana kai wannan yace me yasa ba sa zuwa me aka faɗa sabuwar da ba ma faɗa yana jin takaici me yasa za a zo shi yasa kaga duk malamin sunna ba ga abin da yake malamin gudun fasani jallemu saboda kai ya zo nan garin ya yana kai tafsiri ya samu karbuwa shi ne matsalar kawai dan ne bai samu karbuwa ya zo ya kasa da'awa akan haka yake cewa sun kasa da'awa a Kano sun yi kaza sun yi kaza sun yi sun sun ya ya gyara gari ta haka duk musulman da aka karanta a nan shi ne ya karantar ni a iya sani na ban ga wani malamin da yake da awar sunna da yake da butulci irin nasa ba ni ban gani ba ni ban gani ba duk wanda ya taimake shi tun dawowansa daga makaranta da assasa da awarsa duk wanda ya taimake shi wallahi sai ya ci zarafin sai ya ci mutuncinsa a mambari ban ga mutuncin da ya wuce wannan ba masallacin da yake tunkaho da shi karantar da shi na san wanda ya sai filin masallaci ko ga maciji ba sa yi ya zazzage shi ya ci masa mutunci waɗanda suka ba da gudunmuwa a gina masallacin ya zazzage su ya ci musu mutunci ko wuri ba sa zuwa wani ma haɗuwa da shi ba so yi saboda yana tana irin cin zarafin da ya masa alhali kuma taimakon su yi ya ishe ka misali yau ba wanda yake kiyayya da shi kai ka ɗauki misali masu masa hidima mutum zai zauna shekara biyar yana masa hidima ya makale a wurin masallacin yadda ka san Allah ne Allah ne shi zauna anan ka hidima amma ƙarshe haka zai zazzage shi ci masa mutunci suna nan misalai ba su da iyaka irin waɗannan da iyaka yau kungiyar izala da yake ta zaga yake ta zagi a ina ya samu asasin sa na karatu a kungiyar izala ne a kungiyar izala ya samu asasin sa na karatu amma ka taba ji ya faɗa wani malamin izala ya ce wani malami nan baya faɗa saboda bulciji baya jingina baya so a ce yana da falala a kansa bai taba faɗa ba kai shi ka'idarsa shine in ka ji ya ce wani malamin sa to dai ko dai ya mutu tunda ya mutu kaga baya dan ba za a ganshi da falalarsa a kansa ba ko kuma ne ko kuma ba a san shi ba ba a Najeriya yake ba kwata-kwata tunda ba za a gane shi ba ballanta na an gan shi a ce malamin wane ne to ba zai faɗe shi ban taɓa ji a nan ƙasar ya ce wane malami na bane sai lokacin da Dr. Ahmad Bamba bayan ya rasu da yake raye bai taɓa faɗa ba amma nan ya ce malamin sa ne bayan ya mutu ne amma yana raye ba zai ce malamin sa bane alhali yana da malamai hatta a cikin gungiyar izala ta da malamin sa karantar da shi amma in ya tashi yin hujubin da yake wa 'yan izala gaba ɗaya ba sa cikin malaman nasa suna ciki kai gaurantarsa da tashin da samartakarsa a gidan shugaban izala ya yi har shugaban izala ya bashi yassa ya aura ya tafi jami'ar musulunci ta madina duk a ƙarƙashin izala amma ka duba irin cin mutuncin da yake wa izala yadda kasancewa izala ba taɓa shuka wani alheri ba a nan garin muna nan garin ya zo ya yi kamanceceniyar ƙungiyar izala da yahudawa lakta musamman ya yi ya yi inda izala suka kama da yahudawa ya dinga faɗa sun yi kama da kaza da kaza ai kaga iri ɗaya ne ko da izala da yahudu izala yahudu izala yahudu a nan garin aka wani abu wani mutunci da ya wuce wannan a kullum yana bayyana duniya yana bayyana duniya shi kadai ne malami na gari sauran malamai duk mutanen banza ne masu son zuciya ne duk saba wanda kai da shi yana nuna cewa kai din nan ba gaskiya ka rike ba saboda haka kaman ka ce shi wahayi ake masa za ku saba da shi akan fahimtar hadisin annabi ne fahimta ce ni ga abin da na fahimta a hadisin kai ma ga abin da ka fahimta a hadisin amma dole fahimtar sa ita ce mai stamp kamar ka ce Allah ne ya sau ya turo shi shi ya bayyana fahimtar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai haka yake aikin sa to irin waɗannan abubuwan ne muke so mu fahimci cewa wallahi wannan ba ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ya nada kansa mai hisabi wa mutane hisabi yake wa mutane abun barinsa ma ya faɗa ya ce zai hisabi wa yake hisabi da Allah Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukaki cewa annabi ma ce masu yi fa inna ma alaikal bala wa alaina hisab isar da saƙo ne naka amma hisabi na waye amma shi ya ce hisabi yake wa mutane inna ilaina iyabun thumma inna alaina hisabuhum hisabun mutane a gun wa yake a gun Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da matsalolin da take kunshi a cikin da'awarsa ban ce a wato ba wai na sa shi a gaban in ce zarafinsa ba ne amma fa duk irin abin da yake wa mutane shi ma akwai ɗaruruwan irin wannan a kansa amma ba shine maganar ba ne mu muna so mutane su mutunci cewa wannan karantarwar tasa ba ita ce karantar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantarwa ce cike da raba mutane da hargitsa mutane da rusa karantarwa sunna da wannan ba ita ce sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatan mu Allah madaukake ceto yaran da suke zama kullum a wurin da matsayin cewa wai suna karatu alhali kawai suna tsayawa a cancanci mutane ne amma in ka zauna a majalisar nan shekara biyar ko alifin babu ba za ka koya ba mutum dai ta kumfar baki yana cewa malamin sa ne shi ma ta kumfar baki ce almajiraina almajirina amma an ka tambaye shi ka ware guda goma anan kace da waɗannan almajiran naka ku gaya min wace aya kuka koya a wurinsa wani hadisi kuka iya wanda littafi kuka iya babu dan ba karatu ake ba hayaniya kawai ake ba karatu ake yi ba ba karatu ake yi ba ana koya wa yara tashanci ne da zagin malamai a nuna wa malamai sauran malamai duk mutanen banza ne shi kare ne na kirki Allah ya madaukake ya tsare mu ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shi Allah ya shiryar da matasan da yake ruɗansu suke ɗauka wannan hanyar ta sunnar manzon Allah ce صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته